أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله الفاتح الخاتم ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدرهم جدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب واستاذ الباب يا لا زال للأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتاجين والتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المكتومي وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي قطب الأقبالي فريد الدهري على الإطلاق هاتم الأتمين أبو إسحاق علاج إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاذي وعجيبي إلى الله الشيخ إبراهيم مصدق أسأل الله بأن يجعلنا من أهل السداد يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم نستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب حتى تردوا إلينا في وقت الاحتياج إليه آه الحمد لله كثيرا يومنا زمانا تمانين دتارة إن شاء الله muna cikin jawahirul ma'ani yayi har yanzu kuma muna magana ne akan tambayoyi da aka yi shi tijani akan wato a ayoyi mutashabihai da ahkamuha menene yasa aka faɗi kaza kuma waje kaza aka faɗi kaza baya kaɗan mun tsaya akan ya jera abubuwa yadda suke tafiya a cikin kunna urufin aliya ce kamar haka domin ya jera har yadda za ka yi ka gane a cikin yanayin tafiya zuwa ga Allah yadda mutane suka suka kashi-kashi a cikin babi na muraƙaba wato makami na muraƙaba a hadaran hadaratul aliyya da hadaratul ilahiyya da kuma ma ya sai ƙahu kowane tajalli in ya zo za ka iya ba shi da wanda kuma ba zai iya ba wa kowane tajalli haƙƙinsa ba sai dai haƙƙi ɗaya saboda ƙusurinsa ko kuma rashin cika da kawai shi ne ƙusuri ko rashin cika rashin cikan mutum ma'ana ka samu ka zamo daga cikin wa'inda suka kai wajen Allah ba sa iltifati wanda ba ya iltifati to yana samun abin da ake bukata kamar haka kamar yadda muka yi magana baya wanda yake iltifati wato iltifati ilal wara'i ka kalli baya kawai to amma ana buƙatar wanda ya tunkari Allah gaba ɗaya to shi kenan zai samu duk abin da yake buƙata gaba ɗaya to kallon ya zamo wani iri shi ma akwai bambanci nan gaba zai zo zai sake bambantawa a irin tafiyanka tsakaninka da waɗansu mutane ba zai zamo iri ɗaya ba yadda wa'inda suke kallon rabbul izzati a cikin kallon da suke cikin hadara ilahiya ko soyayyar da suke a cikin hadara ilahiya to ba zai daidai da waɗansu ba misalin kamar rabi'atul adawiya idan farida suna ƙarewa ne a cikin muhabba ana ce masu shuhada ul muhabbaci suna karewa ne a cikin muhabba na sayidina rabul izzati idan rabi'atul adawiya kamar sulukinta da ismul jalala ta yi to akwai wanda suke suluki da ismul rahamati masalan da mazala amma rabi'atul adawiya wata rana ta ce wani ya hau kan abu yana kiran Allah sai ta ce a saukar da shi munafiki ne ya za ka yi kawo kan wani abu kuma ka kira Allah ya ce ai ba zai kawo dutse ko kawo wani abu ka kira Allah ba in ban da munafiki ba wanda zai haka da ta gwada kiran Allah akan dutsen fasarar dakkan a lokaci guda ya sauro wasu ita kanta rajatul adawiyya saboda adamul iltifati ne a kujeranta to idan da za a haɗa ta da wa'inda suke gabanta kuma za ka ga so ita ma suna ganin ta yarinya ce kuma haka don aka je akwai gurin da ake tsayawa kaga wato wajen muraƙaba al'uzma kenan ko muraƙaba to alhadara ce ko kuma yuda kullu tajalliyatin ma yustahi qaumin haqqi to duk irin wayannan suna nan a cikin bayan Allah jiya na sake maganan shi ɗan adam yana nan kamar yadda ubangiji yake ishara wa tino da tuno wa ɗuri sina wa hadal baladil amin wa hadal baladil amin maka ne yake ishara aiko laƙar halaƙanar insana fi a hasanin taƙawim al'insanu sai na rasulullahi saboda haka to kowa a jikin manzo Allah yake iktibasin kowane irin abu in ka zama kai mutum ne iktibasin ka ka amfana ka amfana ka amfana ka amfana ka amfana tun kana dawashi wa ɗakin ƙaba har ɗakin ƙaba ne zai maka dawashi ma'anawiyan yawa wanda za su gani za su gane cewa ka fita daga da'iran kamar mutane ka koma wani iri ko a duniyance mutum yana iya bijirewa ya zamo dabba sosai kuma mutum yana iya jajircewa ya zama mala'ika sosai domin za a samu mutumin da zai zai shekaru baya ci ba sha kuma ba komai baya ci ba sha kuma ba komai domin akwai auragi da suke kiran shi samadaniya wanda za ka iya yin kwanaki shekaru ma baka ci komai ba kuma ba abin da ya same ka kuma babu canji za gani a jikinka kaga banda ibada ba abin da yake gaban ka komai da kai sai dai kai shi dan kawai ganin daman ka amma ba dan kana da bukata ba babu wani abu ka riga ka toshe wannan kofar kayi to kenan ashe hali yana nunawa amma ɗaiɗaiku ake samu ba su suka fi yawa ba to wani a ɗaiɗaikun kaga sai dai ka ji labari yake tsammanin ba irinsu a duniya kuma akwai suna nan da yawa baka shiga cikin harkansu bane balle ka san su to mutum yana zama kamar yadda suke magana dan adam yana zama وليس على الله مستنكر أن يجمع العالم في الواحد دان أدم mujarradinsa shi ne saman bakwai kuma shi ne ƙasan bakwai ɗan adam mujarradinsa idan mun shiga cikin haƙiƙatul bafiniya na sayidul wujudi za ka ga waɗansu marati wanda wa'innan su ne ake kira saboda haka ba za ka iya samun mutum da abu ɗaya ba suna kwatanta mutum daga kan fatan naman jikinka fatan hannunka sun ce alam ne mai zaman kansa in aka ce alam misali ka ce samaniya tsakanin fatanka da jikin nama akwai kitse shi yasa naman yake yawo haka to wannan tsakanin shi kansa alam ne mai zaman kansa domin yana auradi irin nashi sannan naman da ke jikinka shi ne hawa na uku shi ma alam ne mai zaman kansa sannan akwai hanya na jini alam ce mai zaman kanta sannan kuma akwai jijiyoyi na biyar kenan alam ce mai zaman kanta sannan akwai kashi alam ne mai zaman kansa sannan akwai ɓargo alam ne mai zaman kansa an ka duba za a ga jikin ɗan adam an gina shi akan maratibu sab'a ne saba bakwai ne a jikin ɗan adam to ko in ka zo aka akwai hunci in ka jiwa mutum ciwo a kai to ana dubawa a ga wani fatar ka ɗaga za a ce maka alƙalin zai ce ka a ba da raƙumi uku to akwai wani hukunci a jikin kan ne dai akwai naman da in ka taɓa har ya taɓa akwai ƙashin da za a kai ana kiran shi muliha a hukuncin diya raƙumi goma ake bayarwa misali yana duk a cikin to kaga ana tsallake an shiga wani alam ne daga wani alam an shiga wani alam ne haka yake tafiya to irin wayannan abubuwan gabaki daya ana isharori ne da wayannan kawaidu to babu abin da yafi cancanta ga dan adam ya koma wajen ahalu zikir in huwa la ya alam saboda ya san abin da ake nufi Allah ya taimake mu sufanci yana bayyana maka abin da baka sani ba yana da kyau kuma wanda yake son ya sani to ya shiga harkan abin tukuna ya sani shi yasa shau tijani radiyallahu ta'ala anhu allahumma anfa'na bihi zahiran wa batinan wa anfa'a kullu man kana ma'ana wa man yata'allaqu bina bihi ana tambayarsa an ma'ana qawlu ta'ala wa man yaqatul mu'minan muta'ammidan wa man yaqatul mu'minan muta'ammidan ila ma qawlihi kaga yaqatul mu'minan kawai muta'ammidan wanda ya kashe mu'mini da gangan to kaga qur'ani ne yace fajza'ahu jahannama khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu ko eh khalidan fiha وغضب الله عليه ولعنه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر لكن نعم آه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر wallazina la yad'una ma Allahi wanda ba sa hada Allah da wani kenan sai aka tambaye shi wata jani sai su fa ajabar radiyallahu anhu bi qawli ilam anna Allah ta'ala ubangiji zakara fil ayatil ula wannan ayan wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan sai ya amsa yace ila zikra fiha zakara fiha subhanahu wa ta'ala al-wa'id faqat Allah ya kira maganar narko ne kawai babu tuba a ciki wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan sai ce fa za a jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu kaga babu maganar tuba to wannan ya da Allah ya tsaya akan hakan to akwai maganganu wanda malaman zahiri ba duk wayannan suka fahimta ba kuma sai suka ɗauka cewa in ka tuba za a karɓa tuba to shi da zai ce a ba haka ba shi wannan daban yake shi daban yake zai warware shi yake cewa wayatu saniya aya ta biyu kuwa waya kaulu ta'ala wallazina la yad'una ma allahi ilahan ilahan akhara ila akhir aya yace zakara ce alwa'id wat tawbati shi anan kuma ya ambaci tuba da narko da azaba kasan inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi ai kaga wannan shirka ne amma yace wai gafiru ma duna zalika liman yasha'u to ka dauki wannan ayan wallazin la yad'una ma allahi ilahan akhara wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan idan ka hada su zaka ga kamar sun yi karo ɗaya dukkan su za ka ɗauki sakamako ba za maka gafara ba kawai saboda wanda wa man yashrik billahi duk wanda ya shirka ga Allah kaga ai karshen sa shi ma jahannamu ne ba a yafe masa ya mutu yana shirka bai tuba ba to nan sai hada sai dai wanda ya tuba wal ayatani mun kamata ne dukkan su ayoyi masu akwai ayatul ahkam ayoyin ahkam ne dama ranar a yi magana kan ayatul ahkam a cikin alkur'ani ɗari biyar ne hadisi ɗari biyar ne dubu ɗaya ne da su ne ake hukunci kowane irin hukunci to sai dai hukuncin akwai wayanda suke secondary akwai wanda suke university akwai wanda kuma suke farfesu wajen bincike wajen fahimtar yawa akwai wayanda suke da saurin gabatar da hukunci akwai wayanda kuma suke da jinkirin gabatar da hukunci eh in wani ya gabatar da hukunci sai a ganshi a matsayin yaro ne to amma ya tsaya wani level ne shine ake kiransu malaman zahirai wanda suke gaban su kuma suna gane waɗansu hukunci wani hukuncin cikin wani hukuncin to su kuma za ga ilimin su yana sama da wayancan in domin karo ake yi in wayancan za ga suna karo in wannan aya ta zo wannan aya ta zo ko su dakatar da aya ko su yi wani abu to kaga su sufaye suna tafiya manan sahmin ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha aw mislaha suka ce duk wani ayan qur'ani ba wani su ba wani su kake duka baya aiki a garin ku ne kawai shi yasa aka ce masa so kake amma wani garin shi ne yake aikin ku babu babu ba duk iya malaman zahirin aka koma sama gaba ce duk wurin da ka ji mansuhi ne ko nasihi ne nan to a wani garin kuma ya ga shi ne ke aiki kuma to haka abubuwan suke sai ga fahimtar yana karuwa kuma kamar ai in ka lura ana taɓa fassaranta ayan nan na zina الزاني لا ينكو إلا الزانية أو مشركة أي ذاك اللورة malaman zahiri za ka ga malaman sufaye abin da suke faɗa ba wai mazinaci nikahun ya ce ai nikahun lugatin ya kawo shi a nan ba shar'an ba ba islahan ba eh lugatan ne الزاني لا ينكو بمعنى الزاني لا يزني إلا بالزانية mazinaci baya zina sai da mazinaciya sai aka kawo nikahu saboda nikahu a lokacin shine dukuru shay'in fi shay'in idan ka ce mazinaci baya aure sai mazinaciya kaga duk mutumin da yake yayi zina ba zai taba auren mata ba sai mazinaciya kuma ana samun mazinaci matarsa ba mazinaciya ba to qur'ani yayi ya kira to irin wa'annan abubuwan suna ba da wahala amma aka je in aka shiga ka tafi shi yasa ake neman in ka ji wannan tafsirin ya ka koma ka nemi wani tafsiri kuma ka ga me yace ka nemi wani tafsiri a nan ne sai ƙara gane ƙarin buɗuwan fahimta za ga ba iri ɗaya ba ne wannan yadda ya tsaya a wajen kaza to wani kuma yana gaba da shi a bahasi da bincike wani kuma Allah ya ƙara buɗe masa sun ce me yasa aka ga yace to ai za ku duba Qur'ani abinda Allah ya ce zalikal kitabu bai ce ha bai ce hazal kitabu ba alif lam ya ce zalika bai ce haza ba saboda haza abin da kake ganin ka gari amma zalika isharatun ila al yana maka ishara ne zuwa ga nesa sai ne kwarin ido yake kallon abin da ke nesa wani sai ya sa tabarau wani kuma yana naina wage ido haka zai gani to haka abubuwan suke haka wajen fahimta la tu'aridu bainahu babu mu'arada tsakanin wannan da wannan illa li qalilil fahmi ka gani sai ga mai kankanin fahimta yaral ma'aridatu zai ga akwai mu'arada to yaya kenan kuma wala mu'aradan ko babu mu'arada ciki wata hamulul ula ala hazi suna daukan na farko akan wannan illa man taba wa mai qatul mu'mina illa man taba kenan wal wa'idu fi tilka al aya wal wa'idu nan kuma narko ne cikin wannan aya in lam yatub in bai tuba wa taubatuhu taslimu nafsahu lil qatali to tuban sa shine kawai ni kauyen sa kashe shi saboda haka ba tuba da Allah zai yafe maka ba ba za ya yafe ba to kaga irin wannan karatun misali eh in lam yatub in bai tuba ba wa taubatu tubansa shine taslimu nafsahu lil qatali ya mika kansa a kashe shi kawai shine tuban eh ba wai in ya tuba a kyale shi bane a tuban ya bada kanshi a kashe shi shine tuba yawwa fa in lam yaslim nafsuhu lil qatli idan ban yi kansa a kashe shi ba fa laysa bi ta'ibin bai tuba ba fa in qataluhu arbabu danni idan wanda aka kashe dan uwan suka ce ba sai da ba sai an kai shi yartafa an wa ahadul wa'adaini to an dauka an dauka an ɗauke masa ɗaya daga cikin azaban da za a yi masa guda biyu. Eh, dama da azaba ɗaya da wancan azaban. To, wa baƙi a hadu ma ɗaya saura, amma bai na huwa bai na layi tsakaninsa da Allah ku ba. Eh, irtafa wa ma bai na huwa wa bai na makatulu. Ya, ya zamo tsakaninsa, ya ɗauke tsakaninsa da Allah don hakki ne. Hakkin mutum biyu haƙoƙi kamar shi yasa a nan da ka ga haukan yawancin wahabiyawa 'yan bana bakwai din nan yawanci 'yan bana bakwai idan mutum ya buge mutane a mota ko yi accident a mota sai su ce yi azumi sittin kawai ya kashe mutane biyar ko bakwai sai su ce wani ya azumi sittin so ɗaya ya isa wannan maganar sai na ji yana ta ƙarfi sai na tambaya na ce to su tambaye su idan ya yi azumi sittin ɗaya ya isa to tun da abin hankali ne to sai ya ba da raƙumi ɗari ya ce su raba shi ma ya isa ai wannan haƙƙin arbabu dammi ne raƙumai haƙƙin arbabu dammi ne sai a bada raƙumi guda ɗari sai a ce ta su ɗaya su raba ishirin ishirin. Ba ba za su yadda ba, ai ba haka Allah ya ce ba. Saboda haka kowane nafsun, kowace rai ne ake mata azumi sittin. Ba wai a tara wai su mutu lokaci ɗaya saboda haka kawai a yi azumi sittin ya yi. Wannan ba haka abin yake ba. to kaga wannan akwai kusuri cikin ma'arifa haƙƙin Allah ne aka danne tun da ba zai magana a nan ba to amma mutum zai zuwa ko za a haɗu inna rabbaka labil mirsadi tun da mai haƙƙi kamar misali a aure ai akwai haƙƙi biyu ne da haƙƙin Allah da haƙƙin mace ai wajen sadaki da haƙƙin Allah da haƙƙin mace to wajen sadaki idan mace ta zo ta ce ita ta yafe to ta yafa na ce amma ta yafe a ɗaura auren kawai ta yafe a ƙarya ne wasu sunansa sai dai ta nemo kuɗi ta bayar in ta bayar shi kuma ya ce to ga sadakin daga nan kuma ta mayar mata ce na baka kyauta wannan shi ne amma na yafe a ɗaura ba sadaki auren bai yi ba saboda haƙƙin da take daga dara da shi da ta yi wa na ta yi wa Allah hawan kawara to abin da yake faruwa irin wannan kenan to dole sai ka gane wannan haƙƙin Allah ne wannan haƙƙin mutum ne to sai a waware a cikin ahkam eh in ba haka ba mutum ba zai iya ba da wannan haƙƙin ba ya ce ya danne wa hunaka amrun akwai wani al'amari la ya arifu ba kowa san shi ba illa arbabul qulubi sai ma'abuta zuciya fala yadharul amati ba a fadawa dan firamare a cikin karatunsa wa huwa annal qatilina masu kisa muhtalafuna inda Allah sun saba daban-daban a wajen Allah laisu ala kanunin wahidin ba hukunci ɗaya bane eh kisa idan mutum yayi kisa to daban-daban minhum da'ifatun daga cikin su akwai waɗansu jama'a la tuqbal minhum tawbatu wa in tabu ba a karban tuban su ko da su sun tuba wala yurtafa'u al-wa'id anhum ba a dauke musu hukuncin da za a yi musu akai bi wajhin min al-wujuhi ta ko ina suka zo shine man qatala mu'mina fa'ala hadha ya hamilu qawluhu sallallahu alaihi wasallama shine ya ɗauki maganar manzo Allah as-sabitu fi sahih al-muslim لقوله أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة Allah ya ki yadda ya karɓa wanda ya kashe mumini ya karɓi tubansa. To, kaga wannan, kwakwalwa za ta buga, wani sai ta, to, in haka ne ya waɗansu suna ba musulmai ba, suka kashe wayannan suka shiga aljanna, su kuma suka suka shiga musulunci daga baya. Ai, wancan dama ba, ba wannan, shin idan kafiri ya sha giya, ya sha haramun ne ko ya sha ruwa? saboda haka ba da shi ake magana musulmi ya kashe musulmi ake magana wancan ai ba shari'a a kansa tun da dama bai yadda ba ana nana kokowa sai ya shiga tukunna ya yadda a nan ne lokacin hukunci zai fara wa kansa to dole mutum sai ya san irin wayannan ahkamun sai ya zauna lafiya waɗa ifatun akwai waɗansu jama'a sabaka fi hukumin itil azal Allah ya hukunta cikin hukuncinsa annahu ya kabalu taubatum zai karɓi tubansu ko da sun kashe muminin kuma kaga bambanci dalili in tabu bi sadiqil inayati in sun tuba da sadiqul inayati fihi daga cikin su ya gafir lahum martakabu min al-jurmi ana gafata musu duk abin da suka hawa na da jurmu wala haza akan haka ne tuhumalul ayatu wancan aya take magana illa man taba wannan shi sun ce akwai mutumin da Allah yake yin ka gaba kiɗi ba zunubi a kanka amma ba kai kanka baka san komai ba amma za su haka zo kai kai ta abubuwan da ka ga dama kai ta abubuwan da ka ga dama amma ba alƙalami a kanka to kowa ya kashe ba komai ta amma ba shi kansa bai sani ba ba a iya nuna masa kyauta ne ai shi da sabiqul inaya ce daga inaya ce kaga nan in ka koma zaka ga Allah madaukaki yana turo mutum da hukuncinsa ya sa ka kai wani abu dan ana son a fitar da wani hukunci amma ko baka da komai baka da laifi in ka ce saboda ya ce ba ga annabi Adamu alaihi salatu wasallam Allah ya ce masa zan sa ka aiki in hana ka kuma a fili ba amma ina son in ga za ka jure ne tsakaninka da abin da mutane su maka misali ka je zan ce karka yi kuma ina nufin ka yi ne amma saboda mu ji abin da za ku yi za ka sha gwagwarmaya da mutane ai haka to akwai irin wannan za a ranna an nuhulikul kareta amarna mutarafiya fa fasaku ai umarni ne to a cikin shi shi ma kala-kala ne yanzu misali da kisa na da kisan ka da kisan soja ai ba iri ɗaya ba ne ba iri ɗaya ba ne saboda shi ai masa training ne saboda in ba ya haka ba ba za a zauna lafiya a ƙasan ba ni kuma wa ya mun training shi an sa mara hannu ne aka ce kisan saboda shi za a zauna lafiya kai kuma wa sa hannu shin yayi ne ya kisa ya kisa ya kisa ma biya shi kudin wata ko ba haka kuma da shi na ce ya zamo kaza ya zamo kaza ya yi kokari ba ya kashe waɗansu ya zamo kaza ya yi kokari ya kashe waɗansu ya zamo kaza kai kana kashe ɗaya kana ƙura to a duk waɗannan ahkaman ne ake ɗauka don aka dawo sai a ɗauki mas'uliyat sai a mai da shi a gan me in ba a yi hakan ba za a zauna lafiya sauran al'umma za su zauna lafiya ba za a zauna lafiya ba to haka abubuwan suke gudana Allah Allah ka fahimtar da mu na wa zahiru ma fil inati batinan yazharu ka gane ko illa man taba shine sai wanda ya tuba wa zahiru ma fil inati mafi bayanan abin da ke cikin inaya shine baɗini shine baɗininsa ne zai bayyana a fili imma bi kaunihi min auliya ifil gaibi ka gani saboda waliyi ne a gaiba sun mai dirkul wilayata sannan kuma ya zo ya riski wilayar waya kun lahu ta'alluqun bi waliyin azimul qadari ko kuma ya rataye da wani waliyi azimul qadari mai girman daraja wajen Allah tuqbalu shafa'atuhu sai ya ce a bar shi yana daga cikin mutanensa wannan wulayan nan ina ce shugaban ƙasar nan ina ce wali ne wani irin wali lalama wali ne abin da ya kamata mutum ya gane kira shin wulayan in aka ce wulaya ai suna ce kuma na martaba to shikenan ko ina ana hawanta ana hawanta ta ko ina ana hawanta a duniyance ana hawanta a baɗinance to idan na waliyin duniya ne zai ce ku je ku kashe wani kuna zuwa kuna kashe shi a gaban mutane ba wani ba wanda ya sai ce muku wani abu to wali lahira shi ma yana da wannan ni na sa shi saboda haka ne na ɗauki nauyin ba gane ba ko haka abun yake haka abubuwan yake to saboda in an ce ma wali nan to kai in baka gane ba sai kai ta ɗorawa wanda ka fi rainawa irin namu na manyanmu su ne ake ganin ba su da gata tun da duniya ba san duniya ba duk wani kujeran da ka ganta a zahiri akwai tabadi ne duk wani kujeran da ka ganta a zahiri to akwai tabadi ne ita ce shi ne kuma ana ganin dama a bayyana mutum wannan na zahirin shi ne a baɗinin kuma amma ba su da yawa ya yi hukunci a zahiri ga shi a mulki kuma a baɗini kuma wali ne hakan kuma ba su da yawa eh ba su da yawa eh na? a'a shi baya ba da wancan. Eh, a wannan kujeransa ba? Ana yi. A zahiri ga abin da yake a baɗin kuma gashi nan. A duk wani abin da ka sani ake tajalliyat ana rabawa gida biyu ne. Eh, mutumin kirki duk wani abin da ka ga mutumin kirki zai iya yi, da mutumin banza ma zai iya yi a kujeransa. Bambanci ana kiran wannan zulmani, wannan kuma nurani. bambancin su kenan a wa ta'alluq bil wali rataya da wali imma ya kuna hadiman lahu kaman ka zamo hadimin sa yaron yaron gwamna ne da a yi mara abin da za maka hadiman lahu mai masa hidima ne au sahiban ko aboki au muhibban ko masoyi au akizan waridan ko ya karba aiki a wajen shi duka ba fadan shi daidai ya ga yake wa gairu zalika min wujuhi ta'alluqati da wani abin da ya shafi bangaren ta'alluqati ka sarihi kamar sirkin sa au jarihi ko makwabcin sa au naf'ihi bi ba'd al-manafi ko kuma nafa'ahu bi ba'd al-manafi ko yana amfanar da shi da wani abu idon sa yana kansa dai ko babu saboda haka kowane irin abin sa zai daidai da na kowa ba haka ba ne wa ma da'ifatul ladina lam tuqbal lahum tawbatun kaga wannan ana karban tuban su kenan wanda ba karban tuban su wa in tabu ko da sun tuba imma bi tamarrudihim anillahi jin ba wanda ya isa tamarrudihim anillahi tajabburan wa takabburan fil ardi ji da kai da isa a wajen Allah a bayan kasa su taka wanda suka ga dama ba karban tuwansu misali ina wayannan yan boko haram wanda suke kakkashe mutane su ga daman nan kana tsammanin zai tuba karba ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba saboda a hagunce suka zo kuma akwai hadafi da suke da shi wannan ko fayakin musulunci ne yana da dokoki ba a kashe tsoho ba a kashe mace ba a kashe yara ba a yi yakin addinin musulunci ba a yi ba a kashe krista wanda aka sani shi a cikin coci ko abin nan in ba ya fito yana yakan mutane ba ba a yi duka gaba ki daya kuma duk wanda ya yi shi ba za a bar shi ba saboda ya saba ƙa'ida to kaga ai ashe akwai nizami cikin tsarin amma ba wai kawai a bugun 'ya'yan kaɗanya ba nunanniya da ɗanya kawai ka haɗa ka buge to wannan ko duka ga shi a jahilta ne ai shi Allah bai yi mutane dan ai ta kashe su ba bai haka ba ai barna ne fasadun fil ardi eh fasadun fil ardi kuma sai ka duba kaga wani irin laifi mutum ya kai ma tukunna a ce to wannan zamansa a bayan ƙasa zai zamo tarnaki zai zamo barazana wa wasu al'umma zauna lafiya ba sai Allah ya ce a kashe shi ya zama fitina ke da fil ardi eh sai an duba wannan haka da matakai ake zuwa kan mutum a kashe shi a addinance wai mali izayatihi ko kuma ya cutar libab da auliyayin ga waɗansu waliyan Allah aulil masaki ko wanda ake ganin ba su da ƙarfi su ne musakai wai ma da kasar ta irtikadihi azzina ko kuma yawan aiwatar zina aw da kasar ta izayati lil muslimin ko yawan izayen musulmai wannan ba shi da aiki sai na kasar nan wanda ta yi ta cutar da musulmai wanda za a jera musulmai a sa mota ta zo ta take su gaba ki dai saboda musulunci wanda mata ce ta yi mulkin kana ganin Allah ya bar su ba zai ba ba zai ba Allah ba zai bari ba yara ƙanana ake kama su a ɗaure su kaman karnuka ana jan su saboda laifin iyayen su su musulmai a yanyi wannan a duniya bai kai shekara goma ba bai kai shekara bakwai ba ma eh ba a afirka ba ne eh wai malikar biyi ala rasulullahi ya kadatan au manaman ko kuma karyata manzo Allah fili ko a bacci wai ma da da'awati alkazibu bil wilayati ko kuma ya dinga karyata wilaya wa zakara hadil ma'asi ya faɗi wayannan sabon in taba minhu tuqbalu tawbatu idan ya tuba a wayannan za karɓi tubarsa wa ma fil qatali amma a kashewa fala yuqbalu tawbatu in kana murtakiban wahidan min hadhihi al-umur al-mazkurati in ya hau wannan so ɗaya ne daga cikin wannan lamari to za a karɓa amma in ya ci gaba da yi ba za a karba ba su makala radiyallahu anhu kaga an raba ɗa'ifofin daban-daban gida uku ƙara radiyallahu anhu shauda ne ce wa ma waladu zina shi dan zina la hasanatan lahu aslan shi ba shi da wani aiki gaba ke daya to nan in mutum ya duba cikin bidayatul mujtahidi a'a يا ربي يا ربي واللي تاتي لنا إمام الشعراني فكان عبد الله بن عباس من عبد الله بن مسعود yace dan zina alhairi ne ɗayan kuma yace dan zina ba shi da alhairi gaba ɗaya to nan maganan da ake a nan shaujan da yace wa ma waladu zina la hasanatan lahu shi dan zina ba shi da wani aiki mai kyau saboda ainihin mani din ba don Allah aka same shi ba an same shi ne a gurɓace saboda aka yawanci duk gurin da ya zo yake zama tashin hankali wa al'umma ku ga ƙuddaru ku ga musailama wannan zulhuwai siri ku ga musan samiri ku duba irin namu na nan wanda suka zo irin su waye dan baucin nan mai salula ku duba irin su jalo a tunani kusan irin su ne yawancin wa'annan fitinannin yawanci za ka same su bayan halal ba fitina ne su a bayan ƙasa alhairinsu sam barnansu ya fi yawa domin babu wani barna wanda zai kai janibin ka hada mutane da fada da annabi Muhammad ko shedan abin da yake so kenan ko shedan in ya kai wannan gurin an kai shi da radul muntaha a martaban aikin shi ne a martaban aikinsa to duk irin wa'annan yawanci abin da yake tafiya da su kenan shi yasa ake tsoron mutum karya auri matar da za ta zamo in ubanta ba mutumin kirki ba ne aksari tana haihuwan irin uban. Alalace. Alalace shi da manzala ke cewa in za ku yi shuka ku nemi ƙasa mai kyau, ai mace ake nema. Saboda zuriyan in ka duba iyayenmu na baya ai suna tantancewa in ka ce musu ɗan gidan wane ya ce karayi amma can fuska kawai a yayi ne ka yayi mu to za ka yayi mu bala'i yau gidanka eh kuma ka rasa yadda za ka yi kuma ba wanda za ka yi markara ba wanda za ka yi markara yana da wahala kwarai da sun ce la asala lahu la la hasanan lahu asalan ولا دخول له الجنة أصلا بدأ شجع الجنة با ولو فعل ما فعل كويا أيك تأيك لأنه لم يتكون من نكاح شرعي saboda bai fito ta bangaren auren shari'a ba. Illa in sahiba a hada min ha'ula al'arifina sai da in ya zamo ɗaya daga cikin almajiran ɗaya daga cikin hudu daga cikin arifai mafatihul kunuzi wanda ya kai wannan kujeran a wajen Allah zai iya canza shi ya mai da shi ya ce to a bar shi a cikin nashi wal afrad al arba'a ko fardu guda hudu wal qudub ko qudub ko halifatu wal imamani ko waziraini sune imamani kamar sai wahida minhum minhum wanda ya zamo ya almajirin ɗaya daga cikin wa'annan ne wa tamadihin daharahu Allah Allah zai tsarkake shi wa dakhalahu aljannata Allah zai shiga da shi aljanna idza khadama wahid min haula almazkurin in yayi hidima wa ɗaya daga cikin wa'annan da na ambata aw tahaba ma'ahu ko soyayya aw sahiba ko ya sahibance shi aw akala ma'ahu ko ya abinci ta da shi aw salla alfa ko ya salla a bayansa aw tasarrafa lahu fi hadisi qaba qaba halahu ko kuma ya sa shi mar wani aiki yayi aikin والسلام انتهى wannan matsalar zai damu mutane zai gigita mutane amma asalin ake nema komi asali ake koma kowane irin abu in ya rikice ana cewa waye mutum ko a hanya aka kama ga ya ce ka faɗa mana waye kai ka faɗa mana waye kai saboda daga nan za mu gane wannan muke nema ne a haka ne ko to ko lahira haka ne to kuma nasban tana tafiya ta can ne ta can ne shi dan zina bala'i ne wa duniya kuma ai shi yasa duniyan ba za ta da kiyama ba sai a kansu eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace za ta da tashin duniya ne akan likawun bin likayin daga dan zina sai dan zina da surata da duniya saboda duniyan gaba ki daya za ta kare ne da su eh kuwa ai bala'o'i ne to kuma a kansu ne ai za a ɗauke level ɗin da ba a kallon alhairi sai dai shari kawai eh amma za a kansu ne ma za a ɗauke duk wani abu na wani alhairi za a cire shi ba amfani a cikinsu Allah karka Allah ka kiyaye mu To, wasu an ma'ana ƙaulu ta'ala, an tambaye shi wajen akan ma'ana, ƙala rabbi arini an zuru ilaika, ƙala lan tarani. Annabi Musa kenan. Wannan shi ma ya tafi da shi akan fasarori daban-daban. Yake cewa, Fajaba radiyallahu anhu bi qawlihi ma'ana al-aya anna sayyidina Musa alayhi salam annai Musa talaba ru'yatullahi ya nemi ya ga ubangiji وهو تجلي الذي اتصل الله به نبينا صلى الله عليه وسلم shi kuma wannan tajallin Allah ya keɓance annabi Muhammadu ne to abu guda biyu da ka duba nan da rai ba mutuwa ba ba mutuwa ba da rai ba da mutuwa ba ƙuruƙuru ka ga Allah annai Muhammad ne kaɗai Allah ya keɓance shi ga Allah da rai ba mutuwa ba shi ne mutuwa ko mutuwan mutuwa ko suma ko mutuwa manzo Allah ya ce lan tarawna rabbakum hatta tamutu ba za ku ga ubangijinku haka ba sai in an mutu amma annabi Muhammad shi kadai ne shine ra'aytu rabbi bi aynai ra'arabuhu bi aynai bi aynai ra'asau ya ga ubangiji da idanuwan kansa wannan annabi Muhammad shi kadai ne shi annabi Musa a wancan ru'yan ai kaga shi ma in ka duba da ya suma ya gan shi amma ba a sake tambayin shi ba ne. Ce arini, arini, rabbi arini an zuru ilaika ƙala lantara ne, can ya ce walakin an zuru ilar jabali fa inista ƙarra makanahu fa sofa tara ne, sai aka gwada ganin da ƙarfi ba zai iya ɗauka ba. saboda haka ka kalli dutsen nan da kai da shi waye in ya daki wani waye zai ji a jikin shi to shi ma ba zai iya ɗauka na ba dan karfin ka bai kai wannan dutsen ba shine falan ma ta jalla rabbahu lil jabali jalahu dakkan wa harra musa sai ka to kaga wajen wajen da zai ga Allah kenan falan ma sai ka da ya tashi ba falan ma ta jalla sai ce tuk tuk subhanaka tubtu ilaika tubtu ilaika kaga ilaika ba ilaihi ba na tuba zuwa gare ka ba na tuba zuwa gare shi ba a na tuba zuwa gare ka wannan na ganka a bayan baccin bayan baccin da za a sake tambaya ne musa ce ka gan shi sai a ji amsa kuma eh ka gan shi sai sai abin nan wannan manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa lokacin da sayyidina hadaru da annabi Musa aka zo aka aka kai aka tafi aka tafi aka tafi manzo Allah ya ce ina ma dan uwana Musa ya ƙara furi da ya fito min da ilimi ina ma dan uwana Musa ya ƙara furi da ya fito min da ilimi to abin da ake so ka gane a nan gurin ka gane annabi Muhammadu ne a gaban kowane irin abu annai musa ba a yaro yake ba sai ce innaka lan tastati a ma'i sabara ba za ka iya bina ba sai ce sa'atu biyu ka ala an tu'allimani mimma ullimta rushidan ba hudan ba anan nake ganewa ma'arifa yadda take tafiya kira rushidan ba hudan ba rushidu daban huda daban huda zawahiru ne rushid kuma bawaɗinu ne min babu ma'arifati shi littafinsa gaba ɗaya hudan ne gaba ɗaya abin da aka ba wannan musa hudan ne shiriya ne amma ba rushidu ba ba ma'arifa ba abin da aka ba shi talle kenan to shi kuma da ya zo a nuna maka annabi isa shi kuma aka ba shi rushudu ba hudan ba shi yasa ya fi kama da almajiran mala'iku komi nashi na bada mamaki komi nashi na bada mamaki manzo Allah sai ya hada da wancan da wannan din sai fito da shi a cikin littafin sa ga rushudu ga huda din duk yana cikin nashi saboda shine nabiyul umma bil kulliyati to abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama can suka ce ya ce ba za ka iya bina ba sai ce zan bi ka sai ce to sharadi sai ce sata jinni in sha Allahu sabiran wala a ce laka amra sata jinni in sha Allahu sabiran sabiran din nan da ya faɗa wannan shine ya nuna maka bai kai matsayin annabi Ibrahim annabi Muhammadu ba saboda ya kaɗaici kansa. Sata jinni in sha Allahu sabiran annai Musa yana cike da wula'e annabta ya faɗi haka don cewa bai kai annabi Muhammadu ba amma annabi Isma'ila yana yaro babansa ya ce masa ya bunayya inni arafil manami anni azbauka fanzur ma za tara sai ce if alma tumar satajidni insha Allahu mina bai ce sabiran ba satajidni insha Allahu mina sabirina saboda annabi Muhammad yana jikin shi saboda haka ya ci jarabawan yana kankanin shekara wannan kuma ya faɗi yana babban shekara ana gane bambancin ta gunda ko ta ko ina aka sa annabi Muhammad shine a saman kenan dama annabi Isma'il ai waladun zariyai ne ko to saboda wannan to wayannan abubuwan ne ake bi shi nan ya faɗa ya ce da ya faɗa insha Allah amma sabira ne za ka same ni mai haƙuri ba daga cikin masu haƙuri ba to tun da mai haƙuri ne suke nan to a gwada ana gwada ko sai ka samu ko ba ka bane can ko yace to za a yanka ka inni arafil manani anni azba ku yace fanzur ma za ta ra shawara annabi Ibrahim ya bashi yace if alma tumar ستجدني إن شاء الله من الصابرين ولا ولا شيء لك أمرا ba saba ba to haka abubuwan yake to abubuwan in ka ɗauki wancan ka ɗauki wannan to a nan ne za ka dinga tafiya za ka dinga bambanta yanayin kima da irin matsayi na sayyidina rasulullahi ita sallahu nabi na sallallahu alaihi wasallama fatalabu min allahi wannan makami ne na annabi Muhammadu ba wanda zai ga Allah ido kuru-kuru da ransa sai annabi Muhammadu sai annabi Musa ya nema a yi masa cikin shauki sai Allah ya ce masa lantara ya ne lantara ne ba za a gani ba a rada subhanahu wataala bi annahu la yadiqu zalika ba za ka iya bane ban yi ka ka dauki wannan din ba summa arahu al-aya fi zalika al-jabal shine dalilin ya nuna masa ayan fi dalika min haisu innahu ashadd min quwwatan yafi dutsen yafi shi karfi da rabahu Allah masalan sai Allah ya buga masa misali da dutsen fa zalika yace walakin unzur ila jabal amma idan kana ganin kana da karfin dauka ne Aisha sa dukkan annabi yana da karfin mazaji karfafa jalidai guda arba'in amma annabi Muhammad yana da karfin annabawa arba'in ne ma'ana a samu karfafa wanda ake ji da su guda arba'in in suka yi kokowa da annabi isa da isa zai kada su gaba ɗaya ba ba su yi su danne shi ba saboda karfinsu yana daidai da karfinsu gaba ɗaya to annabi muhammad yana da karfin irin su annabi musan arba'in ne an fahimci eh to duk wannan ana buga misali ne don mutum ya ƙara gane girman sayyidina rasulullahi walakin uzur ila jabali ka kalli dutsen fa in sakarra makanahu idan nayi tajalli a kansa fa sawfa tarani da sanu zaka ganni ai anta falamma tajalla rabbuhu lil jabali in zaka iya to zaka ganni haka to falamma tajalla rabbuhu lil jabali lokacin da ubangiji ya tajalli akan dutsen ila a haraka min al-wujud lil-jabali aka keta hijabi ga dutsen da kilaru ainul ibrati kaman kaman ramin allura hatta tsala al-jalal zat al-qudsi jalala ce ta qudsiya kai ta jalli akai fata haddama al-jabal min hinihi a lokacin dutsen ya dagargaje wasara dakkan ya zamo ya zamo kaman kasa min haibatul jalali saboda kwarjinin Ubangiji. Fala mara a Musa zalika, lokacin da annabi Musa ya haka sai ganin haibatul jalali shi ma sai ya shaƙe, sai ya suma, kaga ya tafi kenan. Eh, fala ma a faƙa lokacin da ya farfado kala ce subhanaka sarki ya tabbata gare ka wanda na gan shi bayan mutuwa kenan ko? tubtu ilaika to na tuba yani min hada wa ana awwalul mu'minina ni ne farkon mu'mini bi annaka la tura qabla al maut kenan ba za a ganka ba in ba a mutu ba ba za a ganka ba in ba a mutu ba illa li sahibihi sai ga mai abun wakila ka ce lamma kallama Allah Musa alayhi salam lokacin da kallama Allah suka ce kallama Allah Musa zamakshari ne kowaye daga cikin mu'tazilawa ya ce ai Musa ne yayi magana da Allah ba Allah ne yayi magana da Musa ba shine rusa magana na baya da muka yi ce Allah bayi da magana da sauti ko harafi wanda ake magana nan to akan kallama Allah Musa ne ai Allah ya yi magana da annabi Musa sai su suka ce a kallama Allah Musa ya suka sa kallama Allah Musa kenan Musa ne ya yi magana da Allah ba Allah ne ya yi magana da Musa ba yawa sai suka mai da Musa fa'ili Allah shi ne mafuri. Da shi ne yake cewa, Lama kallama Allahu Musa mu a wajenmu, su kuma kallama Allaha Musa, ka gane, rikicin yadda ya koma kenan. Faƙila lahu sai an ya ce masa, kai fa sami ta kalamul haƙƙi. ya ka ji maganan Ubangijinka, ƙala ce, lame kulle Musa shi'uran da Musa, a lokacin da Musa yake jin magana bai san ma ina Musa yake ba. Wafi fana'i fana fana'i kenan. Wafi fana'i fana wajattu anta, wasani a kalamul haƙi da ashartu alati lisani. Na ji maganan Ubangiji ta harshe dubu goma, yani sani a kalamul azali, kalamul azali, fahima minhum asharatu alaf lisanin ya fahimci ya ji shi ta bangare waje dubu goma walan yasma illa manan wahidin bai ji wani abu sai ma'ana ɗaya kawai magana tsaye ji amma ko ta ko ina ya ji shi ta waje bangare dubu goma cikin shi lakin nal ma'ana alwahid fahimahu alhaqu tabaraka wa ta'ala fi dalika alma'ana alwahid fi kulli lughatin ya yace ma'anan guda ɗaya faham fahimahu al-haqq ubangiji ya fahimtar da shi fi zalika al-ma'ana wahidan akan ma'ana ɗaya ne fi kulli lugatin a kowane lugga ya fahimci abubuwa dubu goma wa ma tasmihi bihi da abin da zai zai ambace shi da shi kannar kaman wuta masalan sai da ya faɗa masa zaka kira wuta da kala dubu goma masalan tusamma kullu lugat min lugatiha kaman ruwa kaman iska, kaman bishiya, kaman nama, kaman dutse, kaman kaman kaman misali. Kowanne ya ji kaman ana faɗa masa sai da aka faɗa masa kalansa dubu goma a lokaci ɗaya. An gani? To ku tallifacin luga, saboda aka aka samu saɓanin luga, fi tasniyatu shay'in wahidin almuttahidin ga abu guda ɗaya ne a ɗaya ne amma sunan shi daban yawa wuta naru in ka je ka samu yarbawa ta gida akwai sunan wuta a wajensu in ya wuri ina jin akwai sunan wuta a wajensu ba zai ce masa wuta kamar yadda mu ce wuta ba to irin wannan misali wasu ne a kalamul adali ya ji kalamul adali min kulle jihatin ta kowane jiha fasa'alu sai aka tambaye shi an haibatul kalami yaya kwarjinin maganan kaifa kana yake faqala alayhi salatu wassalam sai annabi Musa ce idza idza qaddarta nafsaka waqifun fil mahalli ka karanta kana tsaye a wani guri wasawa'iqul azimatu mutaraddifatun alayka sai tsawa tsawa ko ta ko ina suka yi kanka fa inda zalika yata haqqul halak me zaka ji ka mutu kawai ai akwai tsawon da aka yi mutum yana tsaye eh ga ya doza yana neman ya kwanto ko to ba wannan ɗayan ba a a sako maka su mutaradi a jere kaga wannan abun ka ga ka ji da ka kwanta nan ka buya kai da kanka kai da ka mutu ya ce to haka haiban maganan Allah yake ya ji ya kawo misali fa haka za yi sumo kalamun rabu subhanahu wata'ala wasu alau Allah dace an tambaye shi akan lazza fa kala ta ashaddu lazzatin luqai annan an faɗi a wani gurin na gani ba nan kamar shi Ibrahim ne a cikin tafsirinsa yana cewa ba a iya kwatanta shi da jima'i so adadi wanda hankali ba zai iya kamawa ba adadi wanda wa yazidu ala yabi a fatin mu ba a fatin wassalam to daga nan manzo Allah annabi Musa alaihi salatu wassalam tun da suka yi magana da rabbul izzati daga nan farsahi nawa shi ma farsahin ina jin kamar na buga lissafinsa kamar daga nan zuwa maiduguri idan kiya shi na tafiya akan dutse annabi musa yana jin yana jin tafiyarta daga nan kiyashi annamla duk ai na jin zuriya ɗaya ne ko to tururuwa dai ina ganin dai taka dutsen da take a maiduguri daga nan annabi musa yana jinta kilomita ɗari biyar yana jin tafiyanta a ko'ina take tafiya ba wai na kusa ba to wannan duk gaba kiɗaya mukashafa ne idan ka zamo na Allah Allah yana maka haka har goben jibin gata har goben jibin gata wannan ana yi ba kuma annabta ba a kafin akai annabta man adali waliyan faqad azantu bil harbi wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in habbu ilayya min tartu wa la yazal abdi taqarraba ilayya bin nawabil hayrata fa iza fa iza ahbabtu kuntu sam'u to ba ba garin ba duniya zaka ji duk abin da ake yi akwai waliyan da suna zaune a nan duk hirar da ake a duniya suna ji da duk sai wanda suka zaba wannan da shi zan tsaya wata rana shehu aminu bauchi ya zo wajen shehu namu shehu ibrahim saddadu sai ce yana sauri yana son zai koma ya ce me ya faru ya ce yaron nan mai albarka ne ya zo wajena ya ce wane ne sai ya ce zazzaki ya ce kai ya ce malaminu ka gama abin da kake a garin ya ce a ya ce to ka bari ka zauna karkaje ya ce na masa alkawari a karmakan lahu sai ce karkaje ya ce karkaje ka koma sai gobe tukuna ka tafi cewa minu sai koma gidan halifa isi haka ya ƙara kwana sai ya ce da a samu waliyai amma ba su da tamizi ga su waliyai ne amma ba su da tamizi gwamnati ne suke son su gwada shi su ga ko yana tare da shi dalilin ya je ziyarce shi kenan shi kuma Allah ya yake gani zai je shi ya ce masa ai abin da kake nufin ba haka ba ne ya ce gwamnati ne suke jaraba ka sai ce ayya shi ne tambaye shi ya ce shehi ya kai ka sani ya ce malam aminu ya ce billahi lazi la ilaha illa huwa ni kunnan duniya ne ya ce billahi sai da ya rantsi haka ina zaune ya ce billahi lazi la ilaha illa huwa ni kunnan duniya ne duk abin da ake a duniya wallahi ba wanda ban sani ba sai dai kawai kawai da kai to irin wannan wannan duk mun zauna da irin wannan shi yasa muke faɗa idan mutum zai yi shekara saba'in a duniya ko shekara tamanin to mun zauna da wanda suke da irin wannan shekarun shekarunmu bai kai ba amma kuma mun samu irin wannan ideology mun sani kuma mun gane kuma an yi ne dama don a karantar da mu saboda haka shi yasa abu ya zo mana baya zama mana a rikice in ko mutum bai kai hankalinsa bai kai irin wancan mutum ba zai iya dama mana lissafin ba ba maganan duniya ba an karantar da mutane akan haka da yawa za ka gane abubuwa da yawa mutum bai gane ba saboda bai zauna da irinsu ba wa manin ta ma bi zai sa'adati kuma ya sa'adi in ka zauna da mai arziki arziki yake yi in ka zauna da mai busan wuta mai ziga zigi insha Allah ko ba komai riga ka ta huje amma in ka zauna da mai tallan turare ko bai baka ban kabar gurin kai kanshi haka abubuwan suke saboda haka Allah ma anfa'ana bihim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasir al-haq bil-haq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadari miqdar al-azim salatan tamla'u al-azala wal abada az-zamana wa makanan madrubatan fi kulli adadin bi adadin ma fi ilmika ya wahid ya ahad سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين